الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kuma kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nefa a nan ƙaramar hukumar ningi a baucin najeriya wanda muna 20 da yau muna 18 ko? 19 afuwan ina mana ƙwange ko? muna 19 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 19 shi ma ga watan uku miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 muna cikin tafsiri na suratul mulk wanda insha Allah za mu kammala ta daga yau za mu shiga kuma sabuwa da izinin Allah ta'ala na akwai tambayoyi kaɗan
wannan mai tambaya ta farko ta ce malam ne matsayar matar da jinin al'ada ya rikice mata a wannan yanayi na azumi sai jini ya tafi sai kuma ya dawo ba kamar yadda yake mun a baya ba ta gode
to na farko dai ki ɗauki ƙa'ida guda akwai hadisai guda uku wanda duk wata mace su ya kamata ta kula da waɗannan hadisan guda uku muddin za ta kula da su to za ta magance da yawa daga cikin matsaltsalin jini muna ji na ko? hadisai ne guda uku ɗaya ina gana asma'u ne ɗaya na hamna ɗaya kuma namanta na waye daga cikin matayen magabata ku ba na hankalinku hadisai ne guda uku wanda in kin kiyaye su to za ki samu sauƙi dangane da rikicewar jinin al'ada na farko dai wata daga cikin mataye ta zo gurin manzon Allah take cewa inna za take ce masa inni kuntu astahidu haidatan shadidatan kathiratan la atuhur na kasance kullum ina cikin jinin al'ada ba na samun tsarki ɗaya ma ta zo take faɗa wa manzan Allah kwatankwacin irin wannan to sai manzan Allah ya ba su formula guda uku ɗaya sai manzan Allah yake ce mata inna damal haidi damun aswadun yu'raf yace mata ai jinin al'ada baki ne yana da warin shi ko dai ya arifu ko yu'raf ko yu'rifu ko dai jinin al'ada baki ne yana ana gane shi da walinsa ko kuma jinin al'ada baki ne ana gane shi to kin ga yanzu an baki ka'ida guda daya duk lokacin da jinin al'ada ya zo duk lokacin da jini ya zo kika gan shi baki kuma kika gane walinsa irin walin jinin al'ada ne to kin ga zaki bar sallah duk wani abin da shari'a ta hana ki dangane da zuwa jinin al'ada zaki dakata da shi amma da zarar kin ga yanzu ya canza kala bi mana ya zama ja irin normal jini ba wancan bakin ba sannan warin ma kin ji ba warin irin wancan bakin ba wari ne irin na jini normal to kin ga yanzu wannan ba jinin al'ada bane ba jinin cuta ne shi yasa dukkaninku mata kun san kala jinin al'ada ba wanda ba san kala jinin al'ada ba in dai ta fara ko da wata uku ne an gane ko za ta gane shi da warinsa za ta gane shi kuma da bakin shi to kin ga yanzu da yadda jini zai zo miki da yawa tunda ɗaya ca ta yi kullum ina cikin jinin al'ada ba na kullum ina cikin jini jini na ba a tsaya mini to wani shi na ƙa'ida ta farko ƙa'ida kuma ta biyu da mantazo tana koka manzan Allah cewa kullum tana cikin jini baya karewa sai manzan Allah yake cewa in kuthi qadar ayyamukin lati kunti tahidina yace kawai ki lissafa iya kwanakin da kika saba da yin jinin al'ada a baya daman kowa ta san iya kwanakinta daga mai ɗaya mai biyu mai uku mai hudu mai biyar mai shida mai bakwai kowa ta san jininta to saboda kawai jini na zuwa miki kawai ki sai ki hau lissafi in yana cika wayannan kwanakin da kika saba uku ne ko biyu ne ko hudu ne bagtasli wa salli kawai sai ma'ana in kwanakin suka yanke suka cika kawai sai ki wankanki ki ci gaba da sallarki ko da jinin bai tsaya ba za ki sa kunzugo ki ci gaba da sallarki don wannan ba jinin al'ada ba ne ba don ya ce ki zauna kwanakin da kika saba yin jininki ƙadar ayyamikin latikunci ta hizina an ji biyu na uku kuma da take kokanta masa jini baya tsaya mata baki ɗaya sai yake cewa tahidi fi ilmin lahi sittat ayyamin aw sabat ayyam yace ki je ki al'ada cikin yardar Allah da sanin Allah kwana shida ko kwana bakwai saboda a lokacin ban san yanzu ba malamai suka ce abinda yasa manzo Allah ya bata wannan formula saboda akasarin mata jinin su baya wuce kwana shida kwana bakwai da wahala suke haura kwana bakwai daidai ku ne ko a yanzu to sai manzo Allah ya ba ta hukunci na aglabiyar jinin mata da suke yi saboda ta ce kullun cikin jini take jini baya tsayawa sai ya ce to ki je ki kaddara kanki kawai ke mai al'ada kwana shida ce ko ki kaddara kanki ke mai al'ada kwana bakwai ce in kin kaddara kanki ke mai al'ada kwana shida ce za ki yi sallah a wata ta kwana 24 haka ne? in an hada da jinin al'ada na kwana shida nawa kenan talatin ya ce in kuma kin ɗauka ke mai kwana bakwai ce za ki yi sallah fa salli salasan wa ishirin na yawon sai ki yi sallah ta kwana ishirin da uku in kin hada da wancan bakwan nawa kenan talatin to wa'annan su ne hanyoyi da ya kamata ki sauƙaƙa wa kanki wajen rikicin jinin al'ada ko dai ki tsaya ido ki sa ido sosai jinin al'ada baki ne ana gane shi da wari duk lokacin da kika fara al'ada kika ga wannan kalar jinin ne kamar da manzo Allah ya faɗa da bakin da warin to shikenan zaki bar sallah zaki bar azumi zaki bar komai har sai lokacin da kika ga jinin da yake zuwa akasin wannan bakin ne mai wari ko kuma a'a ki lissafin iya kwanakin ki da kika saba yi uku ne hudu ne biyar ne shida ne bakwai ne ki dauki al'ada ki haka da kika saba to duk da zai zo ya haura wa'annan kwanakin da kika saba na da to ba jinin al'ada bane ba jinin cuta ne sai kije ki nemi magani shi yasa kuka ga cewa ma fuka ha'u suka raba mata gida uku dangane da jinin al'ada kuma dangane da ma'ana iddata akwai ma'ana Aisha da bikir budurwa wacce daman tana idda ne da watanni sai kuma mana mubtadi'a wacce ta fara yin yarinya ce yanzu ta fara to kin ga yanzu ne za ta dauki saiti shi yasa dole iyaye za su ke kula da ƴaƴansu ba wani abin kunya addinin ta zaki gyara mata an gane ko zaki kula mata da addinin ta ne daman da kin ga alamun wala Allah bata san menene ba sai kika fara ganin jini a saninta sai ki tambaye ta menene ba laifi bane ma ki ce ta buɗa miki gaban ki gani jinin al'ada ne ko menene da haƙƙin ku ne iyaye amma wasu iyayen bulkumai ne gusan abin da ya kamata ba haƙƙin ki ne ki ce me wannan jinin menene ki ma buɗa ki gani ko wani ne ma ya mata faɗe ba ta faɗa miki ba Allah ya kiyaye an gane ko to saboda haka da kin ga jinin al'ada suke ce mata to kin ga yadda ake ga abin da shari'a ta ce ga abin da shari'a ta ce ungo ki tura kanwarta ko kaninta je kai sauri da Allah shago kaza so kaza ki koya mata ga yadda ake duke koya mata komai da komai saboda haka ke matsayin ki na uwa kina gani daman injinin al'ada ne kin san jinin al'ada ne in ma ba na al'ada bane kin san ki to shikenan sai ki sa ta kulawa to kin ga ba za ki sallah ba ba za ki kaza ba ba za ki kaza ba ba za ki kaza ba kina bibiyar ta kina bi sai kice to in kin ga ya tsaya to ki mun magana to kin ga yana tsayawa tana miki magana to kin ga yanzu kin daukan mata saiti cewa jinin ta al'ada ta kwana kaza ne daman kulawar taki yasa kika fahimci cewa ta fara jinin wannan shi mutadiya an gane ko sai mu utada ita ce wacce riga daman ta saba to wannan za ta yi kiyasi ne da menene da iya kwanakin da ta saba yi to sannan kuma fuqaha'u sun kawo mana alamun daukewar jinin al'ada shi yasa Imam al-Bukhari Allah ya kara masa yadda babu yesun kutukum na magana akan jinin al'ada a farkon musulunci su kansu mata ba san menene ya hukuncin yake ba saboda haka da daddare sai mace ta cire wannan kunzugun nata tunda datsin ma ake sawa ko sai ta kulle a wani abu da yar fitila ta ce a kai gidan na na aisha ta duba mata al'ada ta ɗauke ko ba ta ɗauke ba an gane ku to shi kuma inda ake gane ɗauke jinin al'ada shine akwai ƙasatul baida akwai wani ruwa da yake fitowa bayan jinin ya gama ruwan kamar an wanke nama fari-fari jaja-jaja to kina ganin wannan daurayen mahaifa ce jininki ya ya kare shi yasa inda har kin ga wannan confirm kika ga jini daga baya to wani jinin ne ba jinin al'ada bane ba an fahimci abin da kyau ko ko kuma ana aljufuf ko kuma ana bushewa zaki ga gaban mace ya bushe kamar bakin mai azumi an gane ko to duk wannan alama sabani in tana yi kullun gabanta a jike yake sharkaf an gane ko amma in alamin ya ɗauke to za ta gaggaban ya bushe kamar bakin mai azumi haka an gane to kin ga da waɗannan alamomi za ki gane sayin ɗin cewa jinin al'ada ki ya ɗauki da waɗancan alamomi kuma za ki tabbatar kin fara jinin al'ada in kin saba da kwanakinki ki hukunci da kwanakinki kina gane kalar sabakinsa ki gane da wannan da fatan kun fahimce ni Allah ya samu dace to saboda haka idan kika tafi akan wannan to duk jinin da zai zo miki komin yawan shi komin yadda yake zuba in dai ba baki bane ba ba kuma yana da wancan warin ba kuma aka sa waye gari ya hau da kwanakin kina al'ada to wannan jinin cuta ne kije ki neman magani kuma yanzu shaye-shayen da kuke na fulanin shi ke haifar da muku wannan matsala an gane ko ko allura zaki ke yi ko wannan tablet din dan kullun kullun zaki ke sha ko kuma wannan abin da za a sa miki ma'ana na kafadarki na hannunki na kafada ko kuma a'a za a bude mahaifarki ne a kulle miki bakin mahaifarki duk dai ba wanda ba shi da matsala kuma duk shi yake rikita muku zuwa jinin al'adar to saboda haka duk jinin da zai zo ba wancan ba to ba na al'ada bane ba wannan inflant din naki ko wannan abin plant din shi ya haifar miki da shi da fatan kun fahimci abin da kyawu saboda haka duk wanda zai zo miki kuma bayan wannan kare rikita ce kai daga miki hankali Allahu a'lam
wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya Amin.
malam tambaya ta shine budurwa ta sadu da namiji sai ta yi aure ya halatta ta yi istibra'i kafin mijin ta sadu da ita a gidan mijin ta To, dama ana istibra'i a gidan miji ne? Wannan kwaɓaras ke na yi. Na farko kuke fahimta wani abu guda ɗaya a musulunci. Shi musulunci baya son tonan asiri. kungar zina tana ɗaya daga cikin manyan laifuka amma sai da musulunci ya sa matakai masu ƙwari kafin a ce an tabbatar da zina to idan har an yi Allah ya rufa muku asiri ba a ganku ba to me abin terere sai ku je ku ta istighfari ku nemi yafiya da tuba ga ubangiji ina fatan kun fahimce ni to amma meye amfanin baɗi bare tunda kin san ga abin da ya faru kuma kin yi aure to yanzu in mijin ya zo kusanta ki ta zaki ya dakata ko kuma zaki ta ku ta wasan buya ke da shi ne eh to me zai faru ya kamata wasu abun kuke kuke kan ku fada in abu ya riga ya faru ya faru a haƙura a je a ta istighfar Allah ya fi ai na yi imani da ba daga kusantakin da ya ba aka ɗaura wa sai dai akwai munafukan mata ana wata irin soyayya ta iskanci ta shegantaka kawai kina zaman zaman lafiyarki an sa miki rana kawai shi kenan wai saurayinki ko samarinki sai su yaudare ki wai a ba su mai ɗanɗano ko a ba su na sallama abu ya zama iskanci da wulaƙanci addinin ma ya zama abin wasa eh addinin ma ya zama abin wasa wallahi ku ji tsoron Allah wannan wasa da addinin Allah ne zinar za a tsaya ta zama abar wasa zinar zinar dama sun saba suna lalace watsewarsu yanzu kuma za ta yi aure wai ba ra'ayi na sallama don Allah wace irin musiba ce irin wannan wace irin musiba ce abinda shari'a ta ce idan dai har wani ya kusance ki ba ta hanyar aure ba su wadda aka ki istibra'i alaƙalla shi ne jini ɗaya a tabbatar da cewa ba wani abin da ya gindaya tsakanin kusanta ki da wancan to inda an yi jini ɗaya za ki yin aurenki an gane ko amma wannan tambayar ta tana nuna mana kenan kamar cewa a satin ko a watan ana yin kusantar kuma ta yi aure ko inda haka dai kusan tambayar take nunawa to in haka ne to kinga kinga kin cutar da shi kin ɗauko ma'ana al'ada kin ɗauko ma'ana musibar gidan wani za ki kawo gidan aure wannan kin saba Allah subhanahu wa ta'ala da ki kyauta wa addininki ba idan kuma kin riga abin ya jima da wuri to inda kin yi jini ɗaya bayan wancan kusantar to shi kenan ba matsala za ki yi aurenki kuma ko yanzu aka ɗaura aure mai gidan ki ya kusance ki bai laifi ba tunda an samu aƙalla haidatun wahida daman haila ɗaya takan sa a fahimci akwai ciki ko ba ciki ko ba haka bane ba Allah ya sauke Allah ka shirya mana zuriya
wannan ta ce assalamu alaikum ana Allah ya ƙara malar lafiya mijina ne mun kai shekara miji da kenan ɗaya da rabi amma komai baya faɗa mata gaskiya ga bashi da yake ci nata da na mamarta da na mutane ga shi ya sayaro ya sayaro mamarta fili ashe ba shi da komai da ya ga an gane shi sai ya gudu bai dawo ba kuma suna tare da shi malam ya matsayin auren su ban gane ya gudu bai dawo ba bayan ya sayarwa mahaifiyar ta fili sai ya gudu idan ya dau tsawon lokaci yanzu ba ta ba ta gani shi to ya matsayin aurenta da shi yake akasari amma wannan in an samu aka laifin waye me yasa
ba su yi bincike wasu wannan shine abin da yake faruwa tsakani da Allah wannan ai laifin ku ne ku iyaye ai za ka ba mutum aure ai ba laifi bane ka bincike shi ma'ana ka san ƙarfinsa na rayuwa waye iyayensa suwa suka tsaya mishi yanzu don Allah wani in yana da iyaye a gari mai abin ciwon kai ai ba ciwon kai ko suna kano ne ko ba ka bane ba ko suna kano ne haka ya faru ai kun ga za a walwala matsalar cikin sauki to amma kawai aure ne ake yi ido a rufe ba bincike su kuma yanzu samari sun gane iyaye makwadaita ne matayen ma buduran da kuma kwailayen ma makwadaita ne saboda haka in sun tashi zuwa za su zo muku da hanyar ma'ana menene kwadayi duk wannan kwadayi ne yake da aka sani amma duk wanda za a yi aure aka binciki ma'ana ko ba shi da iyaye ai yana da magabata ko wanda alal akalla yanzu kaddari ya miki ciki ya gudu to kin ga inda iyayensa abu ne mai sauki ko da an ji an faɗa musu inda yana ji suna kiran shi zai zai zo amma wasu zaka tada cewa suna da iyayen amma iyayen ba sa tsawata musu tsawatu to kin ga tashin farko dama ai bai kamata ko a bane da ba gidan kwanan da ke ne ko a wayi ko ba dan yasa akan aka da aka shi da dangi ina dan gida ne kai ya ce shi ta dan gwamba ne ko ɗan sakwata ne ko ɗan kebbe ne ko ɗan zamfara da abin da sauki a kebba a zamfara a wani gari ne a wani local government shi ne sauki da a fahimci wuri haka ne za a je daman ya ci iyayensa suna da rai ko su mutu kawai za a je a yi kwamfani to ɗan ku ne yake neman aure ɗan su san da wannan magana domin kada a waye gari ɗin a yi auren ba a faɗa musu ba daga ba sai su su ne ko da hannu ma kai a kai musu da su ba a gari to kuma kuma da ya aure aka yi na mutunci an san iyayensa haka ta faru to sai a ce ibtila'i galabawa da kuma ta ya fada ka kowa da sai a farko mai da suka yi dawo yadda halin da za a sake taimaka mashi a taimaka masa wajen dora shi a kan jami ko kuma dora shi a kan wani aiki ko wata sana'a wanda yin hau da izinin Allah ta'ala zai iya samu rike gidansa kuma wancan bashin ma a hankali hankali zai iya biya kuma duk wanda aka bashi aure ai danki ne ya zama danki inda ya dan arziki ne duk wanda aka dauki ya aka bashi to uwar yar uwarsa ce uban yar ubansa ne an gane ko ba wani matsala amma ba wai an tuna cewa ba bashi tsakanin su a'a da bashin amma dai bai kamata a tada jijiyar wuya ba saboda kuka fitar da matsalar kai tsaye wala Allah ba ku san ma ƙarfin arzikinsa ba kawai ya zo ya muku fa fa fa da kuɗi shi kenan kuka ɗauka kuka aura masa ko kuma kuka saki jiki kuma da shi to yanzu kuma ya haɗiya iya wuyansa ya gaba zai iya bai kauce ya ba ku guri an gane ko to kaga dan laifin dai laifin gaskiya laifin ku ne wannan kawai sai dai a lallaso shi ya dawo inda iyayen nashi kuma abu ta hanyar iyayen nashi ko wani kanin mahaifiyarsa ko wani mahaifiyarsa ko manyan yayin shi ko wani aminin su ma na amintacce to ta haka za a samu a shawo kan matsalar Allah ya sauke
wanda ya ce shi wannan kirista ne yake sayan ruwa da azumi ya sa kankara yana ba wa masu azumi mala yana samun lada ko ba samu ba shi da wani lada in za ku iya tunawa ai umu na aisha Allah ya kara mata yadda ko ai ta zo take faɗa manzon Allah wani bawan Allah kafin zuwan annabta mutum ne mai karamci yana taimakon al'umma amma da take ambata manza Allah ya mutu bai musulunta ba manza Allah ce yana wuta an gane ko saboda haka yanzu dai kawai sai dai a taimaka mishi da addu'a Allah da kuma hikima da dabaru Allah ya sa ya musulunta ku da kuke amfanar shi ku ya kamata ku tallata masa musulunci cikin siyasa wannan abin da kake to me zai hana ka musulunta kawai tunda ba ka ƙyamar addinin ko ba haka bane ba tunda rashin ƙyamar ya kawo kake taimaka mana to inda za ka musulunta wani ya fi saboda in ka musulunta duk wannan abin da kake Allah zai dawo maka da wannan ladar naka amma in baka musulunta fa wannan abin da ya zama a banza ya kamata ka gane cikin siyasa da jan shi a jiki ya kamata a haka amma duk wanda ba musulmi bane ba duk abin da zai bayar haba'an mansuran ne kura ce a bashekewa an gane ko wannan bai wuce ladan ni'imar da Allah ya bashi a duniya ba Allah ya samu dace.
Wannan ta ce wai malam wai in mani ya fito wa mace ko da ba sar da ita ba sai ta yi wankan janaba.
Inda har ya fitan ba? Amma da yana riga na muku ta'arifin menene mani da bambancin su kuma da mazi ko? Yawwa. In dai abin da aka faɗa miki in kin rike in har shi ne dole ki wanka. Na farko daman dai yana fita inda shahawatul kubra ko? wurin babbar sha'awa babba ɗaya kenan abu na biyu kuma shi ma'ana mani ba'ana yana da fari kamar ma'ana ruwan koko amma akasari wasu lokutan yana tsinkewa bisa wa'yansu dalilai ɗaya kenan sannan warinsa kuma kamar da mai iziya ke faɗa kamar warin hudar dabino an gane ko za ki je yana wari kamar warin gwanduwar kwai an gane ko sannan kuma in zai fita yana fita ma'ana duf'atan wahida da zullu sannan kuma in ya fita jiki yana mutuwa wayannan sune ma'ana hanyoyin da ake gane mani an gane ko ga kalarsa ba irin mazi mazi riki ma'ana haka a tsinke ki shi mazi amma mani ma'ana da dan kaurin shi sannan yana fita da ingizar juna sannan in ya fita kuma ma'ana jiki na mutuwa sannan kuma ana jin daɗi to in wannan ne in ya tabbata hakan wannan abin da na faɗa dole kiwonka an gane ko aikin ga a shari'a ko da mutum mafarki ya yi mace in mafarki ta yi in ba ta ga ruwa ba za ta yi wanka ba amma in ta mafarki ta ga ruwan mani to za ta yi wanka an gane to wannan shi ne in wannan kalar ce to dole kiwonka in wancan ne kuma maziyi ne dai shi maziyi kuma wani lokacin ba ma ka sanin yana fita kuma shi baya ba da wani salon ɗanɗano in zai fita maziyi an gane ko kuma sannan shi da sha'awa da wasanni da kalle-kalle wani lokacin ma har da firgita don firgita ta kan fidda maziyi ba an gane da kyau ko so in wannan kalan ne to gashi an faɗa miki in ma wancan ne kuma yanzu ke ce limamin kanki
ta kuma wannan tana sallah a cikin sujada sai iska ta fito daga gabanta to sallar ta ta karye ko kuma shi kuma ya danganta manzo Allah yake faɗa a hadisi ingantacce idan ɗayanku yana sallah ya ati shaitanu fi maq'adihi manzo Allah ya ce in ɗayanku yana sallah shaitan yakan zo daidai duburar ɗayanku an gane ko fayukhayyalu ilaihi annahu ahadatha sai ya raya masa ayyafin da iska manzo Allah ce fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan manzo Allah ce idan kuna sallah shi dan zai zo ɗayan daidai mazaunar dubura ɗayan ku sai yayi busa sai ka tsammanin cewa rihi kai to manzo Allah ce kar ka bar sallar dan ka ji wannan sai ka tabbas abu guda biyu hatta yasma'a sautan sai kin ji sautin da kunnanki sai kin ji ƙara fitar iskar da kunnanki au ya ji dare hanko kuma sai kin ji wari da hancinki in dai ba ɗayan biyun nan kika ji ba to ki kuskura kina sallah ki kaɗe cewa kin yi rihi kin yi tusa kar ki kuskura amma in kin ji abun nan guda biyu to yanzu kin sami yaƙini yanzu kin tabbatar ba shedan bane ya zo ya miki busa ya ƙinatance cewa kin yi rihi an gane to saboda haka in kin ji da kunnanki ƙarar fitar iskar ko kin ji warinta da hancinki to tabbas yanzu alaulaki ta ware sallah ta ruguje sai a dauka je alaula a sake wuta amma in dai ba wannan bane ba baki da iskali insha Allah saboda kullum malamai suna cewa yaqini al-yaqin la yazul bi shakk bi ma'ana yaqini baya gushewa da shakku kina da yaqinin kin yi alwala to yanzu kuma shakkun ki fidda rihi ba zai sake bar alwallan nan ki bar sallan nan ba har sai wani yaqini irin wannan ya tabbata na'am a bashi za a cikin wani karatu wata sai gobe na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun gani ajiya Allah subhanahu wataala yayi tambayoyi ga mu'minai ko da sauran mutan duniya baki daya yana faɗakar da su cewa ba fa wani bane ubangijinsu wanda ya samar da su sai Allah ɗaya shi ya sace ka faɗa musu huwa allazi ansha'akum waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida shine fa wanda ya kage ku ya halicce ku ya sanya muku ji ya sanya muku gani kuma ya sanya muku zukata amma kaɗan ne daga cikin ku suke gode wa Allah ya ce huwallazi zara'akum kuma shine wanda ya samar da ku bi ma'ana ya fito da ku daga cikunan ma'ana iyayenku bi ma'ana zar kame da ne bayani a jiya an kamanta samuwar ɗan adam ne kamar da samuwar shuka wadda ma'ana mutum zai je ya rufe ƙasa ya sa ya buɗe ƙasa ya sa ya rufe to haka ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi ta ɓangaren ma'ana mahaifiyarsa to Allah ya ce kuma duk wannan rayuwar da za ku yi ƙarshe wa ilaihi nusur ya zuwa gare shi kuma za a tashe mu bi ma'ana akwai tashi da za a zo a tashi kowa na tusarun kai akwai tashin da za a tashi kowa zai tashi don ya zai game da ubangijinsa don a yi hisabi kowa ya girbe abin da ya shuka a nan zamansa na duniya to amma duk da wannan kafirai da munafukai suna karyatawa tunda manzo Allah yana musu wa'azi kuma duk lokacin da zai musu wa'azin nan yana ce musu in kun karba abin da nake faɗa kun tsira in kun ki karba kuma to ni dai kawai mai gargadi ne bayan ƙin gargaɗin nan to akwai azaba mai tsanani ko lokacin da Allah ya bashi annabtar ai ya tara dangin shi ko makusantansa da Allah ya saukan masa cewa wanzur ashirtakal aqrabin yace musu yanzu idan na ce muku a bayan dutsen nan akwai mahara za su kawo muku hari za ku gasgata ni ko za ku karyata ni suka ce wallahi za mu gazgata ka domin ba mu taɓa samun ka da karya ba sai ce to ku sani ni manzo ne a gare ku mai gargaɗi da bin dokar Allah mai kuma ma'ana ka shaidi shi ma da gargaɗi ga wanda yau cewa akwai azabar Allah kenan ƙa'ida shine anan duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzo yakan faɗa mishi wanda ya bi abin da Allah yake so ta hanyar manzon nan ya tsira wanda bai bi kuma to akwai azaba mai zuwa to suna ganin abin kamar ƙarya ne kamar abin ba zai yi ba ka za mu dan shekara kaza kana mana wa'azi cewa mu bi Allah in ba mu ba ba mu ji sakon ba mu bi ka ba akwai azaba mai girma to sai suke cewa to in dai gaske ne mata hadal wa'd in kuntum sadiqin in dai kullum magana akwai alƙawari azaba in ba mai ba to yaushe ne Allah ce ka faɗa musu ilimin yaushe wannan azaba za ta zo baya hannunka aikinka kaɗai wa'azi ne faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce amma azaba za ta zo kai kanka baka san lokacin zuwanta ba to shine Allah ya ce falamma ra'auhu addamir ya ƙudu ilil azab lokacin da suka ga azabar zulfatan ma'ana dab da su ta cin musu sai adwujuhul ladina kafaru sai fuskokin su kuma suka canza ta yi baki hankalinsu ya tashi suka razana ha ba ku ne kuke cewa mata hazal wadu in kuntum sadiqin ba ba kuke faɗar haka ba ba ku bane kuke cewa manzon Allah in gaskiya ne ya sa sama ta kaza ko ya sa wata ya kaza in gaskiya ne to meye abin kyama to Allah ya ce wannan azabar suna ganinta zulfa zulfatan kusa da su sai adwujuhul ladina kafaru sai fuskokin su te baki kirin su kafire kenan wa qila sai a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tad'un wannan shine abinda kuke ta bege kuke rayawa kuke cewa babu shi din ne kaga kuma ƙarya ta kare ku shine a waccan ayar bayan ga wuta suna gani tana hargowa tana kurarin cafko su Allah zai tambaye su kuna ƙaryata manzo ba kiyama ba hisabi Allah zai ce musu asihirun haza am antum la tusirun ga wuta suna gani jahannama sai Allah ya ce musu to yanzu wannan ma sihiri ne ko kuma ba kwa gani ne da Allah ku dan mulje idanuwanku ku goge wal Allah akwai kwantsa ko yana mafarki kuke yi ko ido bude ne kaga za a ranar za su gane cewa abinda ake faɗa musu gaskiya ne shi yasa ba wanda baya gane gaskiyar addini yana mutuwa zai gane gaskiyarsa abinda ake faɗa masa ƙarya ne ko gaskiya yanzu kuma ya gane amma babu halin dawowa balle ya ba makaryata ‘yan uwansa labari bakin alƙalami ya bushe an gane ko dama Allah ce izaltaffata saƙo bai saƙo waltaffata saƙo bai saƙo idan ƙauri ya haɗu da ƙauri to magana ta kare yanzu kawai ga hanya na za a gani tsotsar sai ina kawai yau a ranar fa kawai sai zuwa ga ubangijin ka ga hanya nan kana gani lokacin da dan adam ya fara wannan firgicin ido ya fara kakkafewa za a ce man rat ina likita a kira dokto a kira dokto dokto ya zo da abin oxygen likitoci su zo su tsaya wannan yana kaza wannan yana kaza wannan yana kaza kawai mai ake so wai a ceto ransa shi a lokacin alzannu kuna bi mana alyaki a ranar ya tabbatar falanar shi zai bar duniya ko ba ku sani ba a kawo jikon sabara a kawo mundiriya a kawo waye duk ku gama kawo jike-jiken nan ba zai tashi ba magana ta ƙare da ciwo ko ba ciwo haka za a ci ni na ga mutuwa dab da ni inda za ka san shi mala'ika baya baya baya kiɗimewa ko ya ɗauki wanda ba shi ba kuma wannan yake nuna maka wallahi duk abin da kake Allah kyale kai ki wallahi mi transit daga Malaysia zuwa Singapore an zo an shigo jirgi an zauna da an rufe kwabobi ma an gane ko duk an sun yi jawaban da za su yi jawaban nasu ni ne a gefen kujera sai layi sai wani ba amerika wallahi yadda ka san katsikari mutum haka a irin zaburan nan normal fa kawai yana yin haka kawai sai ya koma jikin kushin ɗinsa ya kwanta ya ɗayan jingina haka ha'a shi kenan dai ana ta hada hadarin menene menene menene to za a sa belt ni da ina ta kallo ni ɗauka ne kawai kamar irin wani abu ne ya taɓa shi haka sai na gefen yake taɓa shi ya sa belt seat belt ɗinsa sai ba motsi hankali ya tashi ya girgiza shi girgiza shi haka ba motsi an dace akwai wata likita 'yar somaliya a bayan kujeran kuma duk da kayanta na harkar lafiya sai ta zo ta ce to a kokarin a kwantar mata da shi akan wannan layin aka kwantar da shi take danna kirjin haka ta gada yake mace ce ba ta da karfi sai ta sa wani kato babba cewa yake danna mata kirjin haka yake dannawa haka wai wala Allah ko zahiri ko barin din ma'ana numfashi a'a ta sa ta ta gwaje-gwajen ta ne ba ta samu ta natija ba dole shiri ya tsaya aka yi gaggawa aka sanar da jami'ai na na na na, na jirgin masu harkar lafiya suka zo suka duba a'a aka sanar da ma'ana embassy na America na na, na kasar suka zo suka duba wallahi an gama ya mutu to shine yanzu duk abin da kake ga muke yi idan ba mu da lafiya kuma sai lafiyar ta samu to lokacin yin hakan ne fi yake ku gane abin da kyau amma akwai lokacin da za a zo in dai tafiyar ta zo to cuta ba ta jin magani ku fahimta da kyau ko cuta ba ta jin magani to shi yasa duk abin da za ki yi to ki yi kafin wannan matsalar ta zo in kin zo na matsalar babu tuba in kin toma ilin na fir'auna ne za ki ga kishiya ta yi ta zalinta kishiyarta amma in ta zo mutuwa tuwai ta namin yafiya sai a sirya tonu ni ne kaza ki yafe mini ni na miki kaza ni na kulla miki kaza ni na hana yarki aure ni na kashe yarki aure ni na samu je ki miki kaza dan Allah na tuba ki yafe mini wa zai ji wannan tuban nata duk kin gama rikita gida kin gama cutar al'umma annabi to wannan abin da ɗan adam ya shiga to ya je wani matakin da ba'ana no going back dole ne gaba za a yi ba baya ba to tun da gaba za a yi kuwa to ɗan adam yanzu ke da wannan rayuwar ba ta zo miki ba to yanzu ne ya kamata a miki wa'azi ki ba Allah ki bi dokokin Allah kar ki ka samu kanki a wancan yanayin da in kin tuba ma Allah ba zai ji ba to shi ne Allah ya ce duk su da kan suke cewa ina abin da kake alkawarta mana to gashi yanzu ya zo gashi yanzu abin ya zo si adwujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un shine abin da kuke bi'aya akan shi yanzu gashi ya same ku to kaga in yanzu mu muna jin wa'azi wannan kadai ashe mu wa'azi kowa dan adam ya je ya gyara saboda a samu saukin tafiya Allah ce kul ka faɗa musu ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana ka faɗa musu ni da nake muku wannan wa'azin in al'im ƙarya nake muku sai Allah ya halakar da ni da wayanda suke tare da ni aw rahimana ko ya ji kanmu faman yujirul kafirina min azabin alim to ku kafirai ku kuma waye zai tsamar da ku waye zai muku katanga ya kubutar da ku daga azabar Allah mai kuna mai radadi akwai kuna da shi kar ku damu da abin da nake faɗa muku menene damuwar ku in abin da nake faɗa ƙarya ne sai Allah ya halakar da ni ya ƙona ni ni da mabiyana mu rage ku da wani abu ba mu rage ku ba ko kuma Allah Ubangiji ya ji kanmu mu rage ku da wani abu ba mu rage ku ba kenan kullun idan lalacewar mutum abinda muke son fahimta a wannan aya din lalacewar mutum sai ya faɗa ma gaskiya to ka yadda kawai karka ce kai ma ai lalatacce ne ba ruwanka ai masu magana suna cewa alhikmatu dalatul mu'min ita hikima kayan mu'mini ne wanda ya bata ya kuzuha aina ma wajadaha zai rike kayansa a duk inda ya same ta fahiya fa huwa haqqu biha shi ya cancanta da ita so da ka duk wanda zai faɗa ma gaskiya ko waye shi kar ka kalli waye shi kalli me yake faɗa maka an gane ko ah ka ji wanci wa za ta min wa'azi in ta miki wa'azin ba matsala sha nake shedan da aka ba Abu Hurairah aka ba Abu Hurairah ko gadin sto na kayan mu'minai shedan yazo a siffar ɗan adam ya ɗiba in an kama shi ya ce ka yi haƙuri wannan karo ne na ƙarshe aka yi haka hasau nawa hasau uku ko ƙarshe ke ce masa ka yi haƙuri ne shaidan ne in kana so ka yi magani na to ga abin da za ka ke karanta mini ina bata an gane da garin Allah ya waye dama na farko ya faɗa wa manzan Allah cewa kaji kaji wani bawan Allah sai ce ƙarya yake zai dawo na biyu ma ya zo yi wannan magiyar washe gari ya faɗa manzan Allah ya ce ƙarya yake zai dawo to ƙarshe dai sai ya ce to ga matakin da zama ga magani ga magani na yana ga ayatul kursi ce ko ko fatiha ko ayatul kursi da yake ba manzan Allah labari da safe sai ce sadakaka wa huwa kadhubun ya faɗi gaskiya amma kuma ƙareci to kun ga wannan yana nuna mana cewa ana karɓar gaskiya ko a bakin waye makareci ai shedan ba wanda yafi kowa girman zunubi a duniya irin shedan ko to amma ya faɗi gaskiya an dauka saboda haka duk abin da faɗa miki inda gaskiya ce kawai dauki Allah ka sa mu dace to Allah ya ce faman yiji suke ayyake ce to faman yijirul kafirina min azabin alim to waye ku kuma kafire zai tsirtar da ku zai nesantar da ku ko ya baku kariya daga azabar Allah mai radadi in Allah ya nufin kama ka da azaba akwai wanda ya sai kubutar da kai Allah ce kul ka fada musu huwar rahman wanda ya sai kubutar da su dinnan shine ar-rahman mu kuma amanna bi mun ba da gaskiya da shi kufa kun gane abin da ke ko cewa ka faɗa musu ya Muhammad, in Allah ya nufin halakar da kai da waɗanda suke tare da kai, ko Allah ya nufin jin kanka akwai wanda ya isa su kuma kafirai ya kubuta da su daga azabar Allah? Suka ce, suka ce ma'ana ba wanda ya sai ya kubuta daga azabar Allah sai waye sai Allah. Ar-Rahmanu ɗin nan shi ne zai kubutar da ku, to wannan Ar-Rahman ɗin mu kuma ba da gaskiya da shi. Allah ce wa alaihi tawakkalna ka faɗa musu ga Allah kuka dogara fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu za ku san waye yake cikin bata bata ne. ana ta muku wa'azi ba kwaji ana ta gargadi ba aji da sannu za ku gane waye akan hanya waye kuma hanya kan hanya mai kyau waya kan hanya dodar shi yasa za ku ga gurare da yawa Allah yake buga misali dan wasu lokutan baka gane misali an gane ko baka gane girman abu sai an baka misali yanzu da an ce maka kaza da kafiri da musulmi ga matsayinsu to amma jiya sai aka ba mu misalai guda biyu aka ce musulmi na kwarai shine misalin wanda gashi ya sa kaya masu kyawu kuma yana tafiya da ƙafafuwansa gwanin sha'awa aka ce kuma kafiri shine wanda shi kuma gashi yana tafiya amma akan fuskar shi dan Allah ko a tafiya ma akwai abin kyawu to wannan shine bambancin kafiri da bambancin musulmi bil misali yatadhu al maqal da biga misali ne abinda kake son ka fayyana ka faɗa zai fito fili to shi yasa ku ga Allah yake buga ma'ana irin irin waɗannan misalai Allah ce kul ka tambaye su ka ce musu ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran ka tambaye su inda za ku wayi gari wancan yara masu masurutun tabbata inda za ku wayi gari ma'ukum gauran ruwanku ya zama na algauru menene algauru shine ga ruwan amma a kwance yake a ƙasa ba zai iya ɗebuwa ba wato abubuwa da yawa ba ka gane ni'imarsu sai idan Allah ya jarrabe ka babu su kun fahimci me nake nufi mu yanzu da muke cikin maraya misali ba za ku gane wannan misalin sosai ba amma inda ake rayuwa a ƙauyuka inda ake ɗibar ruwan gulbi ko ruwan ma'ana kogi a ce da shi ake sha ake wanka ake wanki za su fi gane wannan maganar an gane ko ko kuma waɗanda suke ma'ana noman rani za su fi gane wannan maganar yanzu ai mai noman rani ai canal ne zai janyo daga can wannan bakin ruwa ya janyo wannan canal ɗin har gonar shi yake ban ruwa haka ne ko kuma rijiya ce ta zamani ko kuma rijiya ta gargajiya za a sanya mata mesa babba tiyo ko babba sai a sa inji yake zuko wannan ruwa yana zubawa a gonar to yanzu da Allah inda za a waye gari a ce ruwan duniya baki daya zama gaur bi ma'ana ga ruwan a saman ƙasa yake kadai haka yake tafiya ko kofi ba za ka iya sa balle ya nutse a ciki kun gane abin da kyau ban san kun fahimta ba to rijiyar kwalkwale misali a ce ga ruwan baki daya amma ruwan baki daya a saman ƙasa yake haka bi ma'ana bai zurfi ba balle ka sa bokiti ka kamfata balle ka sa inji ka ja a'a ruwan kwata-kwata ko kofi ba zai iya nutsewa a cikin shi ba to kin ga irin wannan ya za a ɗiba a sha ya za a yi ban ruwa ya za a yi noman rani zai yiwu ba zai yiwu ba ashe wannan tekuna da koguna da muke amfani da su gurin noman rani an gane ko da kuma rijiyoyi da muke ruwa ya taru bundum a ciki mu sa mu janyo ashe taruwar ruwan guri guda ba karaman ni'ima bace ga dan adam wanda baka gane ni'ima ce sai bukatar ɗiban ruwan ya zo kuma ka rasa ruwan to shine Allah ya ce ka faɗa musu ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran idan ruwanku ya zama na alghawr ya zama ma'ana dabe yake da ƙasa faman ya atikum bima'in ma'inun waye zai zo muku da ruwa wanda yake tare guri guda wanda za ku ɗiba ku yi noma ku sha mai daɗi akwai wanda ya sai baku wannan Allahu rabbul alamin Allah kaɗai shi ne ubangijin talikai shi yasa a wani gurin Allah yake faɗar cewa inda ruwan zai zama na gishiri gishiri akwai wanda ya sai zo gyara muku wannan ruwan ne yanzu Allah ya ga dama duk ruwan duniya da na rijiya da na ko'ina sai ya zama kanwa-kanwa ko gishiri-gishiri akwai wanda ya sai ya zo ya zaba wani kemikal ya gyara ruwan nan babu ashe ku gane hatta ruwa yadda muke sha ashe ba karamin ni'ima ba ce kawai za ka je Allah ya gyara ruwan nan gudun daɗi ima wannan rijiyar tana zartsi sai ka dina ɗiban ruwanta sai ka je ka samu wata kuma ba ta da zartsi ba kadar Allah ba ce ba to Allah ya samu dace wannan shine karshen wannan sura ta suratul mulk yanzu mu shiga sabuwar sura insha Allah suratul qalam na
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون na'am bismillahir rahmanir rahim suratul qalam ko sura wacce title ɗinta shine ma'ana abun rubutu ma'ana alƙalami mai tawada ko fensili ko kuma biro ko ma menene ne duk wani abin rubutu su ne shi ne ma'ana title ɗin surar shi yasa za mu ga cewa shi a gurin ubangiji yana iya rantsuwa da komai amma kai ne ba kai saka rantse bi sai da Allah amma kun ga shi gashi yanzu nan ya rantse da alƙalami ya rantse da ƙur'ani ya rantse da gashi nan wato duka rantsuwa daban-daban Allah ya yi da komai amma kai ɗan adam ba ka da damar rantsuwa sai da menene Allah wannan sura ta alƙalam tana da ayoyi hamsin da biyu kuma a jeri na tartibin alƙur'ani tana ta zuwa matsayin aya ta sittin da na sura ta sittin da takwas an gane? babban jigonta dai din magana ce akan menene rasulullah da kariya a gare shi wannan kalma ta nunun mafi cancantar magana shine Allahu alam bi muradihi bidhalik abinda malamai suke faɗa kenan kawai su wuce amma za ka ga fasar sari wasu su ce mana wannan wani kifi ne wanda duniya take kan shi duka dai gashi nan dai amma dai ba wani fassara daga manzon Allah yar gidan manzon Allah guda daya kawai malamai sai suke hutawa kawai suke Allah ne mafi sanin abin da yake nufi da wannan harfa ga sanan wani gun qaf ko wani gun nun wani gun hamim wani gun alif lam mim sad an gane ko yasin da makamantansu Allah ya ce wal qalami wa ma yasturun ina rantsuwa da alqalami da kuma abin da alqalamin yake rubutawa wato duk lokacin da Allah ya rantsuwa da abu inda kina daukar abin wani normal ne common to yanzu ana janyo hankalinki ne ki tsaya ki dirasa ki karatu akan wannan abin da Allah ya rantsuwa da shi kun gane me nake nufi da wala alaba mu dauki me kawai kina ganin biro ba komai bane ba ai biro abin rubutu ne ko kamar kawai normal kana gamawa ka watsar a'a Allah sai ya rantse da biran da alƙalamin kuma ya rantse da abin da biran ko alƙalamin yake rubutawa shi yasa za ku gani a can ayoyin farko da Allah subhanahu wata'ala ya sako manzon Allah ai akwai maganar rubutu ko ko ba haka bane ba iqra bismi rabbikal ladhi khalaq alladhi allama bil qalam yanzu banda ƙwarewa ta ubangiji biro za ki ɗauka a hannunki kuna fahimta ta? babu wata wireless tsakanin hannun ƙwaƙwalwarki da hannun da bira akwai wireless ne? amma ya ake biran nan ice ne ko wani abu ne zai ke rubuta abin da yake ƙoƙon zuciyarki ba ku al'akarin wannan? babu abin tambaya a nan gulun? Ko kun fahimci mai nake nufi? Diro fa za ki riƙe ko alƙalami na tawada, ko fensil ma misali, shi za fa ki zo ki riƙe kawai da hannunki. Shi biran nan ba mutum ba ne ba, ba shi ma da rai. Amma ya ake biran yake iya rubuta abin da yake zuciyarki. ba kwa tunanin wannan akwai aya wallahi akwai aya amma kawai sai muke kalla ai biro kawai biro na normal kaza ah ya ake samun sa ma'ana sako yake zuwa daga kwakwalwa ya zo hannu birin nan kuma ya rubuta ta sannan sai Allah ya ce kuma wa ma yasturun da abin da biran ko alƙalami yake rubutawa to duk wannan Allah yana rantsuwa da su wanda zaka samu cewa wannan ilimi ne wanda Allah yake kinsa kintsawa bayi barkun ƙara ba ku wani misali kin bahaushe balarabe bature bayarabe bufulatani inyamiri zai zo ya ɗauki alƙalami ya yi rubutu bahaushe ma zai yi bature ma zai yi in yamuri haka bai rabe ma alƙalami ɗaya ne kuma mutum ne ya rike wannan alƙalamin to amma can ya za a can ya rubuta ya rabanci can in yamuranci can hausa can turanci can larabci ba kwa tunani akan wannan kuma wannan alƙalamin fa duk abin da ke so ya rubuta miki zai rubuta miki to ku gane akwai aya a nan gurin shi yasa a duniya in an tambaye ki me Allah ya fara halitta a duniya baki daya me amsar alqalam awwalu ma khalaqa Allahu alqalama duk duniyan nan ba sama ba ƙasa ba duwatsu ba ruwa ba aljanu ba mala'iku ba kowa farkon abinda Allah ya fara halitta shine alqalami Allah ya ce da alƙalamin nan uku tuk rubuta ya ce ma aktu me zan rubuta ya Allah me zan rubuta me zan rubuta shi na bai iya ba Allah ya ce to ka rubuta duk abin da zai faru a duniya baki da za a yi sama za a yi ƙasa za a yi aljanu za a yi mala'iku za a yi mutane duka alƙalamin nan ya rubuta kai alƙalamin nan ma sai da ya rubuta wannan ɗan yarinyar nan cewa za a yi ta a garin ningi da ke nake ke mai kallonta da ke da sai da alƙalamin nan ya rubuta ba wani abin da zai faru a duniya nuna alƙalamin nan bai rubuta to sai ake so a nuna wa al'umma Allah ya nuna mana cewa akwai aya akwai abin la'akari akan alƙalami da kuma abin da alƙalamin yake rubutawa to malam mai media ya nuna min lokaci ya ƙure to amma in Allah subhanahu wa ta'ala ya ala mana numfashi gobe sai mu dora akai da izinin Allah ta'ala duk wayannan Allah yana jan hankalin bayin shi ne dan mu gane girman sa da bawayensa mu gane kuma cewa duk abin da muke yi na ba daidai ba kawai Allah yana ala mana lokaci wanda Allah in bai so ba ba abin da za mu iya yi to sai muke bin Allah a sannu muke taka tsantsan musan cewa duk abin da kake kawai Allah ya kyale ka ne inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan yana dako yana madakata kina ta yin abin da ba daidai ba kina ganin kamar daidai ne saboda ba wani jarabawa da Allah ya miki to karki dauka daidan ne ko Allah bai sani ba ko ya kyale ki kawai ana jinkirta miki ne domin a kama ki da hujja cikakkiya Allah kama na gamdakatar akwai neman taimako kamar yadda na sanar da ku jiya a wajen tafsir